ba dan kawai baiwa ce ta sai ke azurta su ba wasu arziki ba wai dan baya suna da haƙƙi ne a kansa ba bal mu'min ma harfan lihi wa judi bari daga tsantsan baiwarsa ce da baiwarsa hunalika هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك أصلا النفاء لأن أبي زكريا يقع أبن ليقني أنا ما رأى زكريا ذلك عند أن زكريا قلنا أبن ليقني وعلم yasan cewa annal qadira ubangijin da yake da iko alal itlani bi shay'in musa cewa yanzu da abu fi gairihi nihi alhali ba ba wakacinsa ba qadirun alal itiyani bil waladi yana da ikon ya zo da da ya ba da da alal kibari tare da cewa shi wanda aka bai wa dan ya riga ya tsufa wa kana ahlu baitihin muqarraru iyalin gidan annabi zakariya sun kasance sun kare ba su bar baya ba shi yasa a ringa tsoron kada shi ma ya kare ba bayan ya zamo zuriyar ta yanke shine fa da a zakariya urabbahu annabi zakariya ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala lamma da halal mihraba lokacin da ya shiga mihrabi lissalati wato ƙarshen masallaci gaban masallaci don yin sallah jofan laili tsakiyar dare tsakiyar dare kala ya ce rabbi ya ubangiji habli min ladunka ina roƙonka ka bani zuriyatan ɗaya zuriya ɗaya bata tsarkaka min inda ka daga wajen ka kuwa waladan salihan ka ba ni da nagari wato an ce da shi da matarsa sanda ya addu'a nan duk sun tsufa kila wasu malaman suka ce kana waqatar du'a'i umruhu samanu na sanata ya kasance sanda ya addu'a nan shekarunsa tamanin shekarunsa tamanin wa umruha samanun wa hamsuna ita kuma shekarunta hamsin da takwas wa bai da du'a'i wal ijabati arba'una sanatan daga sanda ya addu'a kafin a amsa masa a bashi dan sai da aka sami shekara arba'in sai da aka sami shekara arba'in shi ya sa bawa ya daina cewa dan ya addu'a yanzu yanzu yake so ya gani manyan bayi na Allah ma sukan yi addu'a su zauna shekara da shekaru suna sauraron amsa addu'ar Allah a ƙarshe ya amsa musu shi ya sa inda ya zo a hadisi na manzo zo yustajabu la'adikum ma lam yu'ajjil ana amsa addu'a ɗayan ku matukar bai neman gaggautawa ba yana cewa da autu falam ujab na yi addu'a me ya hana amsa min ne me yasa ba amsa min bane in dai kai addu'a in dai Allah ka roka to Allah ya amsa ma sai dai ka kwantar da hankalinka kawai in kace zaka yi gaggawa to shi ne kuma sai a je yadda amsa wata zama wata daban to da in na ka sami du'a hakika ubangiji kai mai amsa addu'a ne sanadatul mala'ika sanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
نادت الملائكة ملائكة سكيكرا النبي زكريا أي جبريل أنا نفهم ملائكة جبريل shi yasa an kira hafi ne da sunan ami wato alaka da take tsakani shine wato ummi wa huwa qa'imun alhali shi yana tsaye annabi zakariya yana tsaye isalli yana sallah fil mihrabi a masallaci annallah cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ai bi annallah wato ubangiji yubashshiruka ya nema albishir wa fi qira'atin bil kasri wata qira'a kuma inna allaha bi taqdiril qawli wato za a kaddara qalat tace wato akwai kauli shafafe wanda yake shafe kauli yana yawan zuwa dama a zance na larabci wa hasu kauli min hadisul bahari wa qalla hasu fil maquli fadari ubangiji ya nema albishir musaqqala wata qira'ar yubashshiruka kamar ta muke nan ko ba ko wata qira'a ko yubshiruka yubshiruka shi yasa kuma ita innan ko da fata ko da kasara shi yasa ya zama kira'o'i hudu kirawi hudu ne a nan inna allaha yubashshiruka inna allaha yubshiruka anna allaha yubashiruka anna allaha yubshiruka kirayen guda hudu ne biya haya ina ma albishir da annabi ya haya musaddiqan halin kasancewarsa wato mai gaskatawa wato wasu da yawa sun ce shi wannan suna a jami'i ne ba wai daga larabci ba ne amma abin da yasa ba a sarrafa don alamiyanci da ujuma wasu sun ce a na larabci ne shi yasa an ciro shi ne wato daga wato hayu wato ko hayatu abin da sa ake kira annabi haya ya haya saboda yana raya zukatan da suka riga suka mutu yana raya zukatan da yake suka mutu a halin raf'a in za a yi ya haya sai a ce ya hayan wuna in a halin nasa ne ko a ko jarra a ce ya hayayina in kuma za a yi tasniya in a halin rafa ne a ce ya hayani za a ya hayani masu na ya hayani sun zo in a halin nasra ne ko jarra ko a ce ra'aitu ya hayaini ko nazartu ila ya hayaini to haka ake masa jam'i da kuma tasniya ubangiji ya nema albishir da ɗa da za ka haifa wanda za a ambace shi ya haya wanda yake mai gaskatawa ne da kalma ka'inatin wadda take mai zuwa min Allah daga wajen Allah ai Isa ya gaskata da annabi Isa annahu ruhul lahi cewa annabi Isa ruhul lahi ne wasu miya kalima an ambace shi kalma da annahu liqari kalimatu kun domin an halice shi da kalmar kun wakila wasu ka ce da annal kalimatu lati qalaha lahallahu domin kalmar da ubangiji ya faɗa ga mahaifiyarsa ita ce maryam wahiya kaza ita ce kalmar kazalikillahu ya nuku ma ya sha wato kazalikin lahu ya ruku ma ya sha to shi yasa ake kiran annabi isa kalimatullah wakila suka ce da annahu kalimatul lati qala hallahu li jibrila abinda sa ake kira annabi isa kalimatul lahi domin shine kalmar da Allah ya faɗa ga malaika jibril haisu amarahu inda ubangiji ya umarci malaika jibril bin nafi fi jabiha ya busa a wuyan rigarta kalma daga wajen ubangiji wa sayyidan shugaba matbu'an wanda yake abin bi ai ma yi kusa da bihi wanda za a yi koyi da shi kila wasu suka ce innahu shi annabi ya haya uɗiyar nubuwata an ba shi annabta min hina lulalati tun daga sanda aka haife shi tun da aka haife shi shi ba kamar sauran annabawa ba da sai sun kai shekara arba'in ake ba su annabta yana ɗan shekara arba'in din aka ba kam yana sanda aka haife shi aka ba shi annabta to amma mafi yawan malamai sun ce a shi din ma dai sai da ya kai shekara arba'in wa asura wanda yake ba ruwansa da mata mamnu'an minan nisa'i wanda yake an kare shi daga mata wa nabiyyi an annabi kuma minas salihina daga bayan Allah madaukaka na kirki min kibaril mursalina daga manyan manzanni alqa'imi na bi hukuki masu tsayawa da hakokin Allah wa hukuki ba duka da hakokin bayan Allah ruya an ruwaito annahu cewa shi annabi ya haya lami amal hadiyata bai taba aikata aiki mummuna ba wa lam yahumma biha bai taba nufin ma aikata aikin mummuna ba ba ma aikatawa ba ko ma nufin haka bai taba yi ba قال قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء
قال da sai annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji an na yakunu li gulamun ta kaka za a ce zan iya samun da wa garba daga ne alkibaru alhali tsufa ya kai inda ya kai gare ni a ta sosu bare ne to garba daga min alkibari utiya ai barakta li hata sinni na kai karshen shekaru ne a tan wa 20 sanatan shekara 120 wamra ta ya kirga mata ta bakarara ce ba ta taba haihuwa ba balagat samaniya ta wata sanata shekarunta 98 kala ubangiji ya ce da annabi zakariya al'amur kazalik ai yanda aka faɗa ma din nan dai haka ne zai afko matan nan taka za ta ciki kuma ta haifi da min haƙƙin lahi gulaman min kuma cewa Allah zai halicci da daga gare ku Allah zai halicci da daga gare ku Allahu Allah subhanahu wata'ala ya fara ma sha ina aikata abin da ya so la yu'jizuhu anhu shay'un ba abin da yake gaji da Allah daga aikata abin da ya nufa wala yasa da hadhihi qurratul azimati alhamahu su'ala ubangiji yawa annabi zakariya ilhama ya roƙe shi dan a bayyana wannan iko mai girma liyu jabu biha dan amsa masa da cewa an yadda an bashi din abin da yake nema a walan mata kannar suhu yayin da ran annar zakari ya ta so ta bege ila suratul mubashshari bihi zuwa a gaggauta masa bashi abin da aka yi masa albishir din da shi ya gadan din sai ya matsu kuma cewa ya gadan shi da da yake cewa ya ma za a ce to ya haihu kuma sai ya dawo da aka tabbatar masa cewa ai ba maka waɗannan nan ne da ka nema za ka samu sai kuma ya dawo yana matse ya gan shi to قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فقال سي النبي زكريا يا ربي يا أبي تلي آية ina roƙonka ka sanya min alama ai alamatan alama ala hamlin ra'ati bisa cewa matata ta yi ciki cewa matata ta yi ciki li azda da biha shukran zan ƙara gode ma a ganin haka alama a ɗaita ne saboda abin da ka bani wasu ruran bihi zan ƙara farin ciki da shi ƙala sai ubangiji ya ce da shi ayatuka alamar da za a sa gare ka alaihi bisa cewa matar taka ta yi ciki Allah ta kalliman nasa ka kasa magana ga mutane ita ce cewa ka kasa yi wa mutane magana ai tamta ni amin kalami ka kasa yi musu magana yi da ta zuke lillahi sabanin ambatan Allah shi zaka iya sanda duk kai nufin ambatan Allah sai ka ji zaka iya amma an kai nufin ka mutane magana sai ka ji ka kasa to in ka ga ka ya afku gare ka to ka tabbata matan nan taka ta yi ciki salasata ayyamin har kwana uku yini uku bilaliya da dararen guda uku da dararen guda uku illa ramza sai dai kawai ka musu nuni da hannu isharatan sai ko nuni wasu rabbaka kasira ka ambaci ubangiji ambato mai yawa ka tsaya ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa wasabbi kai sallah gare shi bil ashi da maraicin wal ibkar da kuma dukkan safiya ka ringa masa sallah ka yawaita sallah gare shi da yamma da kuma da safe a wahiran nahari karshen yini wa a wa'ila da farkon yini to wa id qalat al malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin wa kurka tuna id qalat al malaikatu inda malaiku suka ce ai jibril malaika jibril ya ce ya maryam ke maryam inna Allah sani hakika Allah istafa ki ya zabe ki wata haraki ya tsarkake ki min masisar rijali daga a ce wani namiji ya sadu da ke wa min alhairi haka nan kuma ya tsarkake ki daga jinin haira wani fasi da jinin biki wa kulli kazarin da duk wata kazanta malamai suke cewa alhikimatu hikimar da ta sa fi anna la alamar ko fi qur'ani mar'atan bisriha a cikin cewa Allah gaba ɗayan qur'ani ma inda aka ambaci wata mace da sunanta in ba ita maryam illahi in ba ita maryam ba al-isharatu shine nuni ta gefe wanda yake mai zurfi bisa yin raɗe akan abin da kafiran suke faɗa wai daga cewa ai mata ce ga ubangiji ta alallahu an zalika uluwan kabira domin wanda yake madaukaki aliyyal himmati madaukakin himma mun ke ismi zaujati yana kyamar a ce ya ambaci sunan matarsa a cikin mutane kama ubangiji yana cewa ne da masu cewa ai akwai wata alaka tsakanin maryam da allah daban da a ce mata ta ce lamasar ratu bismiha da ban fito baro baro na ambaci sunanta ba da sai in bi tsarin larabawa nan alkinaya daga gare ta ubangiji ya zaɓe ki ala risala alamin bisa baki ɗaya matan halitta ai ahli zamaniki ai ahli zamaniki ai mutanen zamanin ki a share da zalim da ya nuni da wannan ila annal alamina zuwa cewa lafazin alamina ami ne wanda yake ya haɗa dukkan mutane da na zamaninta da wanda ba na zamaninta ba amma kuma za a keɓance shi da cewa wanda aka zaɓi maryam a kansu banda hadija da Fatima wa Fatimata da Fatima wa Aisha da Aisha marzuhatu wannan tsari ne ko hanya ce wadda ba ita tafi karfi ba magana da take gaskiya cewa ita maryam ita ce tafi a cikin mata gaba ɗaya sannan fadima sannan hadida sannan aisha amma malamai da yawa suka yi raddi akan wannan jalaluddin suyudi mai asalin tafsirin namu yana faɗa cewa akwai zantuttuka uku a nan amma bayan ya faɗa kai ce wal murtara taqaddumu zahara'i walau ala maryami nil garra'i zance abin yadda da shi shine a ce ai fadima ita ce a gabatarwa a jinsin mata duk matan da Allah ya halitta ba madaukakiya kamar Fatima sannan bayanta to sai mahaifiyarta ita ce Hadiza sannan bayanta sai Aisha sannan sai Maryam wato wannan shine zancen da yawa daga masana hakika suka tafi akai sashen malamai ya ce a cikin wannan bintu imranin fa fadimatun hadijatun summa man qad barra allahu furnan nisa a mata gaba daya wadda yake tafi kowace mace bintu imrani ita ce maryam ya imrani bayanta sai fadima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma mahaifiyarta ita ce sai da tuna hadija sai kuma macen da allah ya hukunci da kubutarta ita ce sai da tuna aisha wasu suka ce haka ake jera su wabil jumlati a gaba daya a mata gaba daya matan da yake sun fi duk sauran guda biyar ne akwai maryam da hadija akwai hadija akwai fadima akwai aisha akwai asiya yan muzahim zaujatu fir'auna matar fir'auna ita asiya din nan za ta zama mata annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna haka ma maryam da Allah ya aurar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna to ubangiji ya zaɓe ki bisa sauran matan halitta ya maryam ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in ya maryam qunuti ki ibada takrarul hidabi bismiha maimaita maganar da sunanta aka sake fitowa fili aka faɗi sunanta ya fi duma kulla awal yana fa'idantar da maganar da muka faɗa da farko mai annahu asharar da rabbi ma kila inna zuwa cewa yana nuni ne a ɓoye ga raddin abin da ake faɗa cewa wai aisha maryam matar ubangiji sai ta alallahu an zalika uluwan kabiyar wasjudi ke sujjada warka e ke ruku kaddama sujuda abinda yasa aka fara faɗar sujjadar lisharafi don ɗaukakar sa sujjada ta furko walwawu ita wawi la ta kasare tartiba ba ta hukunta tartibi yanda jalaludin suyudi yake faɗa a fare da limud lakil jam'i ladal basariya alwawu la tartibi naumakiya in kana salatun ka salatina idan sallar ta zamo kamar sallar mu min ta kadimin ruku'i ala sujudi yanda mu a sallar mu sai mun fara ruku'u muke sujjada to in kana bil aksi in kuma Allah ya sa masu sallar su sai sun fara sujjada sannan suke ruku'u fa al'amr zahirun to sannan ai ba bukatar ma sai an kawo wannan bayani wato ki sallah tare da masu sallah la yaqul ma arraki'ati ba ce ma arraki'ati ba ma'al duhuli jami jam'il muwannas ko dai don cewa jam'in mata ya shiga fil muzakkari idan aka faɗi suna muzakkari bi ta galibi ta fuskar rinjayarwa sai zama su ma matan sun shiga ko ko abin da ake nufi ke sallah kamar sallar maza dangane da yadda zaki nuna tsoron Allah a ciki da ɗaukakar himma ba irin sallah ta mata ba mata tuntuna an san su da sakaci a wajen sallah takan tozarta sallah sau da yawa ba sa yi sai ƙarshen lokaci wani lokacin ma kai lokacin ya fita dangane da sakaci irin yadda su matan suke yin sakaci da rashin tsoron Allah a cikin sallah suna sallar amma duniyar su ce ta sha gabansu ذلك
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك الرسول wannan abu da aka amata mai yau da zakariya daga lamarin annabi zakariya maryama da maryam yin ba ilgaibi daga labarai ne wanda aka yi ba a kan idanka ba a habari ma ga ba an ka labaran abin da yake hafa ku daga gare ka nuhihi ilaika mu muke yi aike da shi zuwa gare ka in ba dan Allah ya sanar da kai ba ta za kai ka sani abin da aka yi tun kafin a haife ka da shekaru masu yawa fiye da shekara ɗari biyar an yi abin nan kafin haihuwar kama da fiye da shekara ɗari biyar to ba dan Allah ya sanar da kai ba ya za a yi ta sani yanda za mu gina gaba a suratul hud tilka min al ba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha fazilna al aqibata lil muttaqin to wa ma kunta ladaihim ya rasulullah ba ka wajen da suke yanzu yulquna aqlamahum yadda suke jefa alqaluman su fil a cikin ruwa ya una suna yin ƙuri'a liyazhara lahum dan su gano ayyuhum wane ne a cikin su yakfulu yurabbi zai reni maryam maryam wa ma kunta ladaihim ba ka wajen su iz ya tasimuna lokacin da suke mai da magana ga junansu wannan yace shi zai rene ta wannan yace shi zai rene ta to ba fi kafarata ya game da renanta fata arifa zalika ballan tana ka san wannan fatu bi da bihi balle haka ba da labari da shi wa inna ma arafta min jihatul wahyi ka san haka ne ta fuskar wahayi dan Allah subhanahu wataala ya yi ma wahayi ne da shi ba daga wata jihar daban ba domin garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makka ba gari ba ne wanda da can ta kunshi malamai shi ko wanda Allah sallallahu alaihi wasallam tun haihuwarsa tun tasowarsa bai taba zama gaban wani mai koyawa ba balle a ce a wajen sa ya koya bai karanta wani littafi ba shi ko ɗaya daga kakanninsa ba su zamo ba suna wajen lokacin da wannan abubuwan suka afko shi yasa ya zamo dole a yadda da cewa karanta qur'ani nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da wahayi ne daga Allah masanin Allah ya ce ya tafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil dahiliyyati wat tadib fil yutub ilimi wanda yake shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ya zo da ilimin da dukkan halitta suka sallama masa ilimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fannoni dewa ilimi ne da dukkan halitta sun sallama masa ilimin tashri'i ilimin bautawa Allah ilimin ya za a kula da jama'a ilimin jagorancin runduna ilimin magani duk ilimai halitta duk sun sallama manzo Allah to wannan kawai ya isa ma mu'jiza fil jahiliyyati lokacin da ake fama da rashin karatu karatu ko rashin rubutu wata dibi da kuma tashi bisa ladabi kilutumi a cikin halin maraita galibi akan samu wanda suka tashi marayu amma ya zamo sun rasa ladabi akan samu galibi sun rasa ladabi to amma manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi marayan amma ya fi kowa kuma ladabi ya fi kowa ladabi to wannan kawai ya isa ma mu'jiza daga manzo sallallahu alaihi wasallama wa ma kunta ladaihim wato wa ma kunta ladaihim baka wajen izin yulquna kalama wa kasan da suke jefa alƙaluman su wato fa ta'rifa zalika balle ka san wannan fito da biyu wannan ma arfa min jatu bai usku to ka tana izalatul malaika qalatil malaikatu ya maryamu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة تنين الملائكة ko suka ce wato inna allaha haƙiƙa ubangiji yubashshiriki yana miki albishir bi kalimati da kalma minku daga gare shi ai waladin da ai mauludin ai abin haihuwa wa bar anhu bil kalimati ya bayyana shi da cewa kalma ce daga wajen Allah li annahu domin shi samu wasa bi qawli kun da fadin kunne in ga wasu dati ma datin ba da wasu da madda ba ba kamar sauran mutane ba ya dace cewa wani ba sare ya zo wajen halifa haruna rashid halifa na biyar daga halifofin banul abbas ya sami wani malami a wajensa wanda ake kira salul ali al-waqidi lil halifatu wal alimi sai ban saran nan yace da halifan nan da malamin nan akwai wata aya a cikin littafin Allah a cikin Qur'ani da take nuna cewa ai annabi Isa yanki ne daga Allah sai halifa yace da shi wata aya kake fada amma tilkal ayatu wata aya kake fada sai da nasarar yace ai ta ce ayar inna Allah ya bashuruki bi kalimatin minhu min din littabi'iri ta tabi'iri ce in an ce min dinnan ko ta tabriri ce abinda haka zai nuna cewa annabi isa yanki ne daga allah sai shin waƙibi ya ce huna idza kana min tabiru na idan dai kace za mu ɗauki min ga tabiri a nan to ai sai mu ce a ɗauke ta bisa tabi'irin inda Allah yake cewa wa sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ya zama duk abin da Allah ya hore ma yanki ne kenan daga Allah dan ba bambanci tsakanin su faguhitar nasarani sai ba nasarar nan kuma ya kasa cewa komai ya musulunta nan take halifar halifatu halifa haruna rashid ya yawaita kyauta ga wannan malami ya gidakan azimin yawaitawa mai girma wannan rana ta zama rana ce wadda ake tunata wa inna ma min min din anan ma'anarta lil ibtida'i ta zo ne dan ibtida'i min tana da ma'anoni da yawa ma'anarta ta asali shine ma ibtida'i min ibtadi'i biha wa bayyin allili ko min ibtadi'i biha wa bayyin allili bayyar وللفصل أتت والبدل وللفصل أتت والبدل تو bisa haddin yadda ya zo a hadisi cewa inna la halaka nura nabi ka min nurihi hadisin jabiru hakika ubangiji ya halitta cikin annabinka daga haskensa ba wai yana nufin ba ne na hasken Allah ba a abin da yake na Allah ba ba a gare shi abin da ake nufi halakahu ubangiji ya halitta shi ba da wasu da wata madda ba ka sani albishir nan da mala'iku suka yi ga maryam ta kunshi sufofi goma sha biyar ta kunshi sufofi goma sha biyar cewa kalma ce cewa kuma daga gare shi cewa sunansa ga yadda yake ga kuma sunan dan uwa ne ne ga shi ko matsayinsa ga shi tun anan duniya ga shi a lahira ga shi cewa abun kusatawa ne to duk wannan yana cikin tusafin da wannan albishir din ta kunsa ismuhu sunan wanda ake miki albishir da shi a masihu masihu ma'anar masihu wato mai yawo wanda zai karaɗa duniya ko ko masihu abinda ake nufi da shi wanda duk ya shafa a jikin sanda duk ya shafa a jikin mara lafiya sai ya warke shine wal masihu masihu fa'ilu fa'ilu ne in ma bi ma'ana fa'ilin ko dai da ma'anar fa'ilu da annabi ma masa ala zai ahadin illa bari'a domin annabi Isa bai taba shafar ma abocin ciwo ba sai ko ya warke ko ko saboda cewa shi yana kara da ƙasa a zamani dan kaɗan dan shiriyar halitta aw maf'ulu ko ko masihu din mai ma'anar maf'ulu ne mansu domin shi abin shafewa ne da albarka ko ko kafarsa gaba daya a ciki take ana nufin ba ta da ɗaukare ba ta da ɗaukare amma dajjal shi ma ne masa lakabi da masihu amma ne annahu yamsau al'ara ko daidai shi din ma zai kara da ƙasa a zamani kaɗan don ya fadda mutane ko ko don cewa an shafe idanunsa ta dama ardadi wannan yana daga kiran kishiyoyi biyu da suna ɗaya masihu yana da sunaye wanda suke na tarayya isa din daga isu ne wa hol bayaro shine fari wanda yake abin cudawa bi huratin da jaja domin launinsa kamarsa ta zama haka fari ne wanda yake an cuda da ja haka ba ubangiji ya zantar da maryam minismatihi da dangana dannan ilaiha zuwa gare ta aka dangana ɗan aka ce ɗanta masihu isa ibn maryama tambiha dan faɗakarwa ala annaha taliduhu bila abi musu cewa ita za ta haifi ɗan nan ba tare da uba ba in adatu rijali domin adam maza nisbatu a ce za a dangana su ila abaihim zuwa iyayensu maza ba a dangana su ga iyayensu mata ba wajiha ma'abucin ɗaukaka ma'abucin alfarma za jahi ma'abucin alfarma fit duniya tun a rayuwar duniya bin nubuwati ta fuskar cewa cewa Allah ya bashi annabta wa lahira ma abucin daukaka kuma a lahira bi shafa'ati ta fuskar cewa za a bashi ceto wa darajatil ula da darajoji madaukaka dangane da cewa yana cikin ulul azmi min ar-rusuli wa min al-muqarrabin yana daga wanda suke kusa da Allah wato wannan kusacin da aka faɗa wato na matsayi ne ba na mazauni ba an ba haka ba ba wanda ya ba wani ya tsarkaka daga a ce ya rike mazauni ويكلم الناس يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس zai ringa zantar da mutane zai ringa zance da mutane fil mahdi akan shi bada da aka haife shi a zamanin a zamanin da aka haife shi wal mahdi firash sabiyi zamanin dukuli yake abin da ake kira mahdu shimfidar da ake wa yaro lokacin da yake dan jariri وورد يا زو أحاديث أنه كان تكلم هنا ولادته شو النبي عيسى يا مجانا وكتند أكايفيش كما قص الله تعالى إن الله يبين في سورة مريم أتكن سورة مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المال صبيا قالت إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا to ya faɗi wannan maganar sanda aka haife shi to wakahala zai zanta da mutane kuma yana gwarzo ma bai na salasi na wani arba'ina tsakanin shekara talatin da arba'in wal maqsudu abin nufi da kawo wannan bisharatu ummihi ai wa mahaifiyarsa albishir bi dole umrihi da cewa zai dade a duniya ba yana yaro za a karɓi ransa ba la kaunu kalamihi ne din har ka karata ba wai dan maganarsa a sannan ke ta al'ada ba ce wa min salihin yana cikin bayan Allah na gari alkamil ya salai wanda yake sun sami cika a nagarta wa musadatu rusul sune wato manyan manzanni fa al al salihina a cikin kalmar salihina lil kamal ta zo ne don ta nuna cika
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال to wato qalat sayyidatuna maryam tace da mala'ika jibrilu tana zantar tana wato mai fada ne ga Allah amma shi jibrilu shine mai isarwa rabbi ya ubangiji anna yakunu li waladu kaka za a ce ina da da ya za in samu da walam yamsasni basharun alhali ni ba ɗa namiji da ya taɓa saduwa da ni bi ta zawujin ta fuska aure wa la gairihi ko waninsa kala sai ubangiji ya ce da ita bisa harshen mala'ika jibrilu al'amru kazaliki lamarin yadda aka faɗa miki din nan dai shine zai afku da za ki haifa min halki waladin minki cewa za a haifi ɗa daga gare ki bila abin ba tare da uba ba ba tare da bukatar a ce ɗan yana da uba ba Allahu shi Allah ya halku ma sha yana halittar abin da ya nufi halitta idan ara amran lokacin duk da ya kunta lamari wato alƙarabu abin da ake kira garawo ko ta alugo da ta labi la shayi azal shine ratayar nufin Allah da abubuwa tun farko tun fil azal wato shine fassarar da ash'ariyawa suka maturidiyawa ko suka ce a ai abin da ake kira ta alugo da ta labi la shayi azal wato kadaru shi ake kira haka ba qara'u ba shi yasa tsakanin maturidiyawa da ash'ariyawa akwai sabanin fahimta a game da me ake kira qara'u me ake kira kuma kadaru abinda su ash'ariyawa suke kira qara'u to su maturidiyawa sai su ce kadaru ne abinda maturidiyawa kuma suke kira kadaru su ash'ariyawa sai su ce qara'u ne sai ce wannan qara'u ne ubangiji in ya hukunta lamari fa inna ma yaqulu lahu zai ce da abin ne kun kasance fa yakun sai a ga ko ya kasance wato arada halqahu da yace arada halqahu ai ta Allah kad iradatu bi halqihi nufin Allah ta rataya da halittarsa ta allukan tanjiziyar gadimiya rataya wadda take tanjiziya kadima ita irada tana da ta'alluki biyu ta'alluki tanjizi kadimi da kuma ta'alluki tanjizi hadisi wasu ka kara cewa tana da saluhi ma kadimi amma malamai da yawa suka ce a'a babu wannan ta'allukan nata guda biyu ne akwai tanjizi kadimi akwai tanjizi hadisi shine ta'allukin ita siffar irada to alhamdulillah a ai a ai abin yana tafiya har makogoro ko inda abin da zai shiga makogoro ne ai ba daidai ne a fesa ba ba a ce kai ya fesa ba amma in ya fesa in dai Allah ya sa akwai sanda zai samu lafiya to ya rama wannan azumin don sai ta yi ma ya zamo don ya ceci kansa fesawa ta zama wajiba gare shi Eh, malamai suke cewa akwai a cikin malamai wanda suka ce ai mara lafiya ma wanda likita kwararren likita ya ce masa in kai azumi za ka halaka amma sai tu ya kutsa duk da haka ya azumin to ko da ya kai wannan azumin nasa batacce ne saboda shari'a ta zo da cewa a kiyaye lafiya a kiyaye lafiya amma dai matukar abu zai je ga makogoron bawa to ai ya warware masa azumi shi yasa in dai daga baya akwai sanda zai samu dama ya rama wannan azumin sai ya rama in kuma abin ya zamo ya gagara to ai shi kenan ba dinullahi yusuf idda ba ai ta yi aure ne a cikin idda a cikin istibra'i ba ta gama istibra'i ba shi yasa ta yi aure ne a cikin istibra'i zancen da ya fi shura a masarar malikawa shine cewa in ma har ta tare da sababin wannan daura aura inda shi fa bai san me ake ciki ba to in har ya sadu da ita ta haramta gare shi har abada amma in ya san me ake ciki to wannan daman da shi da ita ai abin da suka yi zina ce kawai shi yasa auren da ya bata ce ne babu shi amma in aka bata ta je ta yi istibra'i sa iya ɗaura aure tun da wannan zina ne kawai suka yi amma inda yake shi bai sani ba ya ɗauka ta gama istibra'in alhali ita bata gama ba a kuma ya sadu da ita to shi ne ta haramta gare shi har abada to
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين قال الله سبحانه وتعالى ومن سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب ubangiji zai sanar da dan nan da zaki haifa ake faɗa wa sai da sunan maryam dan nan da zaki haifa Allah zai sanar da shi wata kira'a kuma bin nuni yu'allimuhu alkitaba kira'o'i ne sab'iyye dai alhatta za mu sanar da shi rubutu wani hikimata wa warada ya zo a ruwaya annahu kana hasan alhaqi jiddan cewa annabi isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya kasance mai kyau rubutu kwarai wa kana yu'allimuhu lisigari fil maktabi ya kasance yana sanar da rubutun ga yara ƙanana a makaranta wal hikimata za a sanar da shi hikima za a ba shi hikima annubuwata annabta wa taurata za a hore masa fahimta a taura wato zai zama yana haddace ta yana yin ibada da ita wani injila za a saukan masa kuma da littafin injila littafin da yake nufin daman bishara wato yin albishir za a saukan masa da littafin nan wanda a nan gaba za a faɗa a cikin surutun ma'ida su mai kafai na al'asirin da su mai kafai na bisan mu zare ba wa'atai na hulin jira wa'atai na hulin jira wani tsaruhu rasulan kuma za mu sanya shi ko zai ji aluhu zai sanya shi manzo ila bani isra'ila zuwa bani isra'ila fisti ba ko dai tun yana dan kuruci yana kuruciya wa hobu salas mina yana dan shekara uku tun yana dan shekara uku au ba'dal bulugi ko ko a'a bayan ya balaga bayan ya balaga wa hobu salasi na sanatan yana dan shekara talatin wakilan kaulaini ra'i amma kowanne da cikin zantukan guda biyu da cewa za a bashi annabta yana yaro karami da cewa za a bashi annabta yana ɗan shekara talatin biyu akwai rauni wal mu'tamadu zance abin dogara da shi annahu nubbi'a cewa annabi isa an ba shi annarta yana ɗan shekara arba'in ya rayu a matsayin annabi manzo shekaru tamanin ba ɗaga shi zuwa sama ba ba ɗauke shi zuwa sama ba sai ko yana ɗan shekara ɗari da ishirin sanda aka ɗauke shi zuwa sama yana ɗan shekaru ɗari da ishirin ne to wa فنفح جبريل ملائكة جبريل يبوسها في جيب درعها أو يريغنتا وكان عمرها إذاك شيكرنتا أسنن إلى عشر سنين وترواية أنت شيكرنتا قوما وقيل ثلاث عشرة وترواية أكسي آآ سنة الشيكرة قوم شاء أكني وقيل ست عشرة وترواية أكسي سنة الشيكرة قوم شاء شدة سنة الشيكرة قوم شاء شدة وكان فهملت لتسامي شكي دا النبي إيسى وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم أمن أكا متى سورة مريم sai ya afu daga lamarinta wasu kofin da maryam izin ta bazar min ahliha makanan rafiya a fasa zamin nuna ne jaman fa'auha na ilaiha wa farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya وهاتلف أن يتابعني في مدة حملها مدة سامن سكن ناتا النبي إيسى wata nawa ye a cikin mahaifiyarsa to an samu sabani tsakanin malamai akwai da suka ce wata tara yadda galibi ciki ke zauna wasu suka ce ai awa uku kawai ye wasu suka ce awa ɗaya ne awa ɗaya takke wa huwal mashhur a ce awa ɗayan shi ne zancen da ya fi shuhura فلما رأته الله وقسم الله يعيقو النبي إيسى إلى بني إسرائيل زواج بني إسرائيل قال له yace da su inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne daga wajen ubangiji zuwa gare ku Allah ne ya aiko ni anni qadjitu anni qadjitu cewa ni na zo muku bi ayatin da aya alamatin alama ala sab'i bisa cewa ni mai gaskiya ne min rabbikum daga wajen ubangijin ku ayar nan daga wajen ubangijin ku ne ba daga wajena ba hiya ayar ita ce anniya haƙiƙa ni a haluku lakum wa fi qira'ati wata qira'a bil kasri inniya al istinafan ya zama istinafi ne kenan aka yi kasarar alhamza to a haluku lakum ina kwatantawa ina surantawa gare ku a minatini daga yumbu ta hayati ɗairi kamar sifar tsuntsu zan ɗauki yumbu in suranta shi kamar yadda tsuntsu yake a misla surati kamar surar tsuntsu falkafin suwar mafa'uli falkafin suwar kafin suna ne mafa'ulun mafa'ulun bihi ne na a halukudin na a hannu kudin wato kafin a nan suna ne a kafi takan zo suna wasu uli lasman wa kaza an wa ala min najli za alaihi ma min dahala inda ibnu malik yake faɗa a alfiya fa an tofi in busa a cikinsa a ramilul kafi fiɗin ya koma ga kafin wato ashe ya tabbatar da kafin cewa lalle suna ne kenan tunda lamiri ba komawa sai ga suna فيكون دائرا سيقوم تنتو دائرا يقوم ميتاشي وفي قراءة دائرة وتقراءة دائرة بإذن الله دنفن الله بإرادته دنفن الله فعلق لهم الهفاشة annabi isa ya kwatanta surar jemage gare su ya busa a cikin jemagen nan da ya kwatanta sai zamo mai rai la'annahu domin shi jemage a kamalu ɗairi halka ya fi duk sauran tsuntsaye cika a wajen halitta me yasa aka ce haka li'anna lahu aslana dan yana da haƙora banda sauran tsuntsaye yana da nono banda sauran tsuntsaye ta matarsa tana yin jinin haira kamar yadda mata na mutane suke haira yana tashi alhali ba gashi a jikinsa shi a jemage baya iya gani sai ko sa'a ɗaya bayan faɗuwar rana da yini gaba daya baya iya gani sanda rana ma ta daidai faduwarta baya gani sai an samu kamar awa daya da faduwarta duhu ya gama gari shi kuma a sannan yake gani baya gani bayan asuba da a wa ba da suri sai kuma dan kaɗan bayan asubahi sannan me yake gani to ma baki minar zamani abin da ya saura daga zamani huwa fi amma shi makaho ne a cikin su wannan zamanin tsawon yini tsawon dare duk baya gani amma sa'a ɗaya bayan haɗuwar rana sa'a ɗaya kafin bayan fitowa alfijir to yana gani amma sauran zamani duk yakan zamo makaho ne faka ne tsiru wahun yanzu runahu jemagen nan da annabi isa ya katanta sai zama yakan tashi alhali suna ganinsa in sun kura masa ido suna ganinsa sai ya tashi sai za ga an ayyunihim idan ya fako daga idanunsu in ya kai matsayin da ba sa ganinsa sakada mai yita sai ya haɗo ƙasa yana matashe me yasa haka liyata mai yadda fi'ilul mahaluki min fi'ilul hali dan aikin wanda aka halitta ya ware daban daga aikin wanda ya halitta aikin ubangiji jiragen da yake dama Allah ne ya suranta shi ya bayyana shi sai sai ya tashi da ana ganinsa da ba a ganinsa da ya faku da bai faku ba amma wannan da yake dan adam ne mutum ne mahaluki ne ya suranta shi sai zamo a da ya faku daga ganin wanda aka nufa ya zama mu'ujizar gare su sai ya faɗo ƙasa yana matacce wa burib ulakamaha ina warkar da ashfil akamaha ina warkar da wanda aka haifa makahu allazi wulida ana wanda wato aka haife shi makahu wa ibra'uhu lidari ya warkar da wanda da can shi yana gani ma daga baya ne rashin ganin ya amfi gare shi aula wuyo kana ma kenan tunda a warkar da wanda aka haifa makaho ai ya fuya a warkar da wanda daman shi an haife shi mata'an da idanunsa amma daga baya ne makanta su samu gare shi ai kana ma kenan kana ma kenan a wala barasa ina warkar da mai albaras wa husabil zikiri an keɓance su wato da ambato da annahu ma da'a iya'if domin tutoci ne guda biyu da suka wahal da masu magani ai a'a yayal adibba bisa surar ma'abuta zamaninsa kama annabi musa shi an aiko shi a zamani da matsafa suka yawa a ciki gaji da su da sandar da allah ya bashi da hannu mai fitowa da haske kamar shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi an aiko shi ne a zamanin larabawa albina ga'i masu tunƙaho da fasaha masu tunƙaho da iya magana ya waje da su da ƙur'ani ƙur'anin da yake suka kasa zuwa da falasfa to wa kana ba su an aika annabi isa fi zaman musubi zamanin da maganin yake tunƙaho da ya samu ci gaba an samu ci gaba a magani fabra fiye ne hamsin alfi annabi isa ya warkar da mutum dubu hamsin a yini daya biddu'a da addu'a da shaidin imani amma fa da shaidin cewa duk wanda za a warkar din ya fara imani sai wanda yake ya yi imani shi ake warkarwa wanda bai imani ba wannan ba a warkar da shi aibin kalbi imani ne zama ko da zuciyar misali da harshe ya zama da zuci da harshe sai amala bin salihi faqad wanda yake shi ya yi imani amma da harshensa kawai zuciyarsa ba ta yadda ba to nan nufa wannan ba za a warkar da shi ba wannan ba za a warkar da shi ba ya ihu yin mauta ina raya matattu a bi'iznillah shi na dai da yardar Allah kazarahu ya maimaita wannan bi'iznillah din ne mafi tawassulin uluhiyyati dan dauke da kyau cewa ko shi Allah ne fi a cikinsa aiki isa ai a wannan sifa shi a cikin annabi isa da hadin nasu da wannan sifa da annabi na shariki laha fi a hadin sura wanda ba wanda ya tarayya da Allah a ciki ko da a sura ma ba wanda ya tarayya matattu a sai Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa da yace bi iznillahi yayi rabbi ne akan masu cewa to ai tunda annabi Isa ya zama yana raya mata sai a ce ya zama Allah kenan fa haya azara annabi Isa ya raya mutumin da ake kira azara sadiqan lahu wani aboki ne na annabi Isa to kana kattarar gara rashin lafiya ta kama shi sai ɗan uwarsa ta aika ga annabi Isa ta ba shi labari da cewa ɗan uwanta fa abokin annabi isa bai da lafiya sannan tsakanin annabi isa da inda wannan abokin nasa yake tafiyar kwana uku sai ya gudawo ya same shi har na ya riga ya mutu sai ya yi addu'a ku ta zahaba sai ya tafi har an binne shi da ya tafi tare da ‘yan uwarsa ‘yan uwar shi wanda ya mutu zuwa kabarin ya roƙi Allah da suna mafi girma aka raya shi ya rayu ma bayan an raya shi har ya haihu har ya sami ƴaƴa har ya sami ƴaƴa to ibn al-azim ya raya ɗan wata tsohuwa aiwa a hayahu ولا يشتر بدنه تاخي أبن شيء هنا ماذا به هنا ما هو به على إيسا وهذا سند أكا جوزا أهوكي بشي وجند النبي إيسا أهوكي لنا كويا المزاج في النبي إيسا أهوكي ألا في قيتون ولا يتاشي زينا يساك فافيسا يقوم جدا وابنة العاشر يرى إر ميتقاها راجي أو من يتعني عند الأسرة من الناس أو ميتقاها راجي أهل من المتعنى fa'ashu wayannan suka rayu bayan mutuwar taso da annabi isa da su kuma suka rayu suka dade tsaye ne da nan har aka haifa musu yaya wa sama da ne ya da sani kuma dan ne wa kana qad mata ya ce ya mutu min lahu arba'ata alaf da shekara shekara dubu hudu da zamanin annabi isa da mutuwar sa zuwa zamanin annabi isa an samu kamar shekaru dubu hudu fada Allah annabi Isa ya roƙi Allah fa ahawahu ubangiji ya raya shi kama ya tashi ya kasha da mistura afi hakika rabin kanka ya yi kurkura ya ce a kai ne ya sa rabin kanka kurkura rabin ba kurkura ya ce ai ni da kai sanna mulki ba kurkura a kai amma da kai roƙi Allah a raya ni ko lokaci ko tashin alƙiyama ne ya zo shi ne tsoro ya kama ni har rabin kan na wani kurkura sannan ya ce da shi mutu ma matacce yadda da kake bi izinin lahi da yadda Allah sun samu ya ce eh na yadda in koma mataccen amma fa da sharaɗin cewa la a zuƙa harazu na tisaniyar ba zai sake ɗanɗanar zafin mutuwa ba waccan da na ɗanɗana da farko ta isa amma yanzu kan isa ke ɗanɗanar wata sai annabi isa ya ce da shi ka zalika ka mutum haka ka mutum haka za ka ɗanɗani zafin mutuwar ba to fa wa ma ta filhal shi samu ya mutu nan take bai daɗe ba wani labda isa zan ba ku labari da na ta nuna da abin da za ku ci ya raga ya zo a hadisi annahu kana yi da su biya ba cewa annabi isa ya ce na bayara ƙananan labari wanda yake koya muku rubutu yarin da yake cikin ɗakunan iyayensu daga abubuwan ajiyewa sai yaran su fi su ba iyayensu labari da haka sannan su su iyayen su suke tare wa haɗa su auladahum an suka tsare ƴaƴansu daga zuwa wajen annabi Musa suka ji ayi ko zafi yake ne sai ƴaƴan su zafi zuwa wajen sai shi annabi Isa ya zo wajen su yace ina ƴaƴan ina ƴaƴan ku ne da da muke haduwa suka ce ai ba sa nan baba na sa nan a sai yace da su haifar abuwabi ya nake jin motsin su bayan kofofi ya nake ji an rike daga suke suka ce a ai aladai ne insha Allah yace to su gano haka ko in Allah ya so su koma aladai in Allah ya so sai suka bude ƙofofin dukan mutane su sun koma aladen sun koma aladen sai suka a fakka suka yi baƙin ciki suka yi taro bisa cewa ai abin da za su su kashe shi sai uwarsa ta ɗauke shi bisa wani baki nata ta ta je da shi misira ta tafi da shi misira shi ne wa awaina kuma ila rabuwatu za ta ƙararu wani ɗin to fa in ƙunta in ka ce ai mai da a wasu taurari na yakan ba da labari hakanan ne boka ma yakan ba da labari daga irin wannan ne bambanci tsakanin ba da labarin manzo na Allah da ko ba da labarin masanin taurari ko bota to amsar da za a ba ta shi ne cewa shi masanin taurari da bota ba makawa ga kowane ɗaya daga cikin su min muƙaddama su daga wasu muƙaddamai muƙaddama su daga wasu hanyoyi yanzu ina ya hada zai koma gare ta zai dogara da ita muƙaddama su da ƙafi ne to a wajen ba da labarinsa zai dogara a kanta a wajen ba da labarinsa kalmina gumu shi masanin taurari yana neman taimako ne da wasu da taurari doka kuwa yana neman taimako ne da samun labari daga aljanu ya gani hudu a ne kasirar so da yawa suna yin kuskure sai suna da labari da abin amma abin ya gane bai amfuwa haka ba amma annabawa alaihi salatu wassalamu da da wasu da wahayi ne da gogon ubangiji shi ko wahayi da gogon Allah ne ba ta hanyar wani lissafi ba ne ko wani sa fata amma kalura da abin da ake faɗa a nan a yi masu dohorina da sun da za su ke ajiye wato ta haɗa ona ko ta haɗa ona ta haɗa ona kuke ɓoyewa shi ne ya kuma a gidan gobe ku imanin mu'ayin daga abin da ban gani ba a kana ya gudu shansa bima a kala nan ta fi zai na mutum labari da abin da yake a baya ɗan ba kuma ba da kuma abin da zai ci nan gaba inda ku ga alkal masuru la aya tallafi a duka akwai aya gare ku a cikin maganar nan da aka faɗa in kun kuma ne na in je kun za ku imani in ne za ku imani ta wannan ayar ta isa a ce ku imani da ita
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم ألم يتأتوا بني إسرائيل ناجوا ثم مصدقا الحالي إلى من لما بين يدي بل الكافر لأكثر سوف كافر وتشينا من التوراة وأن شيء التوراة وهو كتاب موسى شيء متاهم بأكل فكر بأن نبي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكان بينه وبين عيسى ألف سنة وتسعمائة وخمسة وسبعين سنة وكانوا النبي موسى بأن نبي عيسى شيخوري دبي بدلي ترى بسبعين دبيا وتسعين شيخوري دبي دبي دبي بأشرين دبيا وأول أنبياء بني إسرائيل فرقوا أنبا وأن الله أيقظ بني إسرائيل شين النبي يوسف بن يعقوب لك الشمس كما الشمس أيقظ واشي النبي عيسى wani uhun na nasu don kuma in halatta muku ba da gani hore a nasu sashen abin da aka haramta gare ku don in halatta muku sashen abin da aka haramta muku فيها أسكن التوراة فأهل لهم من السمك والطير ما لا في سيف لهم وأهل التامس لذكي في سيفه جاء بل باشدة الشمبايا باشدة كوربايا وقيل أهل الجميع قصة أهل التامس ما بك فبعض فبعض بعض كل أصل من أنا كله أي أمفاني بإتني أنا مثل كله أنا مثل كله وجئتكم لا زلت بآية حجة غير ذكر مجازا إليهم فضره يا كيف فعلنا تاكيدا بل كيف فمجالا يا من تاكيدا كيف فمجالا وليبنى عليه وليبنى عليه بل يبنى أكل فصبر ففتقوا الله وجئت إليه الله وأطيعون كبير فيما آمركم به ده قبل ما نؤمن كيف بشيء من توحيد الله وان شيء فقدت الله وطاعته في دنيا بريش إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى ربي shine mai tafi da baki ɗayan na noma na shine ubangiji na ya rabbi shine mai tafi da baki ɗayan na noma fa'budu abin da yake wajibi a kai tun da lamarin yake haka ne ku bauta wa Allah ku tsaya ku bauta wa Allah hadha nabi amurukum bihi wannan abin da nake umarta da shi siratul mustaqim tsari ne wanda yake madaidaici fa kazzabu amma sai mutanen annabi isa suka karyata shi duk wannan bayanin da ya musu da hujjojin da ya zo musu da da su da sa sun ba da gaskiya ba a suka karyata shi a ciki suka wato suka karyata shi ba su yadda su yi imani ba to kalamar ranar ne da ba su imani da shi ba فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ولما أحس عيسى منهم الكفر لأن النبي عيسى يجا علامة كافرتي بدليل وسن شوى كم جنة في إيمان بشيبة والمعنى أبن أتي لكي أدركه منه ya kai da gano cewa su dinnan duk sun kafirce ba su da niyyar imani ila da don taurin kan ba da zuhuri tilkal ayati bayyinati bayan bayyanar ayoyin nan wanda suke a fili wa aradu qatlahu suke nufin cewa sai sun kashe annabi Isa qala sai yace da sunan sariya waye zai taimaka min a awani waye zai taimaka min zahidan alhali ina ne tafiya ila Allah zuwa ga Allah ya auku da dole huwa su dan in taimaka wa addinin Allah a dan in taimaka wa addinin Allah bana hawari ne sai hawari ya wasa ce na da alfarin lahi ni ne masu taimaka wa addinin Allah a wani dini na taimaka wa addinin Allah ai ahli dinihi ai ma masu taimaka wa ahli dinihi masu bin addinin Allah wani sunatu dini taimaka wa addinin sunatu an musulati ahlihi ana nufin a taimaka wa masu bin addini kai ka ɗauka ka ki kula da lamarin musulmi amma ka ringa tutiya dai kana taimaka wa addini a wani za ka taimaka wa addinin musulunci ka fi taimaka musulmi ka kare musulmi ka tsaya da lamuran su shi ne wato ka taimaka wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala in ka haka shi ne za a ce ka taimaka wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala to yahun askiya isa su hawariya wannan su ne zaɓaɓɓun mabiya annabi isa su ne waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin mabiya annabi isa wa kana lahum ma kabir wa kana lahum kabirani suna da manya guda biyu suna da manya guda biyu su ne wa ismin ma shamun wa yaqub sunan su da shamun da kuma yaqub to awwal man amana bihi shine farko wanda suka imani da annabi Isa wa kana fi asra nabiyya shi mutum goma sha biyu min al-hawari an ɗauko hawari yuna daga hawari ya huwa bayani hal shine fari tsantsa an yi bayani kulubin domin yamma wasu zukatan su tsantsa tari a haske take tsantsa ba wani abu da ya gurɓata zuciyarsu wasu yadin da kuma tufafinsu فأدام الله بيان بيان لهم وجواهرهم الله يبا حكي أزيشي يسعي لسنا ظاهرين وجمي سنا تارد حكي أزيشي سنا تارد حكي كما أكيد وقيل وسكتي كانوا قصارين سوف سنشي مول كانوا يخيرون الثياب سنا وانك تفاتي أي بينونها سنا وانك تتداوي تداوي تاي حكي a wakila wasu suka ce abin da yasa ake kiran su hawari ne ya nan hawarin nabiya domin sun taimaki annabi ne na ana nasaru sun taimake shi wakila wasu suka ce a'a mafarauta ne masu su ne suna kama kifi wasu suka ce a'a marina ne wasu suka ce ai sarakai ne ya zo kira annabi isa ya wuce wajen waɗannan mutanen alhali suna farautar kifi ya ce da su ku kyale magana farautar kifi mu tafiye mu tafi da tsarin halka don mu farauto halitta mu farauto halitta mu dawo da su ga lamarin Allah mu sa su su bi lamarin Allah matsayin da yake matsayi ne maɗaukaki wajen Allah domin ka dawo da bayan Allah wajen Allah ba ƙaramin magana ba ce ba ƙaramin magana ba ce wajen Allah wanda ake faɗa faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tajalli ga annabi Dawud ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam yake cewa da shi Dawud ni a waje nan da a ce kai kaɗai ɗin nan ka zo min da ibada duk masu ibada gare ni ko kuma a ce ka kawo min mutum ɗaya wanda da ya fanɗare ko zama sanadin ka ya dawo ya gyaru ko don maka kawo min mutum ɗaya da zai zama sanadin ka ya gyaru ya fi girma ne a waje na fiye da duk ibadar masu yin ibada to suka ce ya za mu farauto halitta ya ce abin da za mu shi da su saukar Allah suka ce da shi waye kai yake ruhun lahi suka ce da shi mai cikin hujja ka duka cewa kai ruhun lahi ne sun kasance tsawon yinin su suna jefa a wato abin kanin kifin su amma ba su kama komai ba na daga kifin an sai annabi Isa ya umarni an ya dala shabakata wahidin min cewa ɗaya daga cikin ya ɗauki abin kama kifin nan ya jefa a ruwa sai ya aikata sai suka kama kifi a wannan jefawar mana a marka ne da ya cika wato da yake ya cika kwale-kwale biyu wannan ya sa suka imani da annabi Isa suka yi tabbi suka yi tafiya da tsarinsa suka bi tsarinsa an ce shi shamu'in sarki ne da can ya ga annabi isa wata rana yawan nasu ba yana ci daga ƙarya ɗaya shi da mutane da yawa ƙarya ce wanda bai fi abinci mutum biyu zuwa mutum uku ba amma gashi an tara mutane ana ta ci daga wannan ƙarya amma abincin nan bai ƙare ba sai ya imani da shi ya sauka daga sarautarsa ya bi shi wata bi abu a galibu ɗan uwansa ma suka bi shi suka yadda da haka ɗan uwan sarkin nan suka yadda da abin da sarkin ya yadda da shi ya suka ce inda sabbagin annabi isa yana wajen wani mari nisan da yake yaro wanda yake ƙarami mutaaddibatu wannan mai gidan nasa marimin nan sai ya umarce shi ya rina tufafi daban-daban da alwanan mutagayiratan ya rina su ko launi iri daban-daban launin ba ɗaya ba wannan da launin daban wannan launin daban wannan launin daban mai gidan nan ya tafi don wata bukata tasa sai annabi isa ya ajiye wannan tufafin a tukunya ɗaya ya ajiye a tukunya ɗaya ya ce ke tufafi ke wa'annan tufafi su ne kama wuri kowace ta rumi irin yadda ake son ta rumi ke mai rumin ya dawo daga inda ya tafi ya tambaye shi ina tufafin da na ba ta karina wannan da ake so a rina ta daban ya bambanta da na sauran ba ga ya fito da tufafin muna jami daga fatanniyar sai ya same ta kamar yadda shi malamin ya umarce shi malamin da ya ga haka sai imani zuwa a tsarin ya imani da annabi isa da shi da yan uwansa wasu suka ce shi wannan hawariya wannan goma sha biyu sun kasance ba su da sana'a yayin da ke imani da annabi isa sun kasance masu mayawata ne tare da shi duk irin na suke bin sa sun kasance duk sanda yunwa ta kama su sun fada wa annabi isa lahum kullu wahid da rage fani ke gurasa biyu ta sauko gare su da kowane ɗaya daga cikin su kullu ɗaya da gano da dalili daga shi wani dukkan da suka ji kishirwa zai yi ko dukkan da suka fi kishirwa suka masa kara fatan da wannan bayani sai da ruwa ta fi kudu gare su a duk inda suke a duk inda suke kuwa sai annabi isa ya ce da su wata rana akwai wanda ya fi ku a cikin halitta akwai wanda ya fi ku suka ce wane ne wanda za a ce ya fi mu yace su ne waɗanda suke su ne kafi aidiyar daga kasabin hannayensu wanda suke aiki da hannunsu su samu abinci su to tun daga jin wannan maganar wannan mabiya annabi isa sai suka koma yankin tufafi suka koma wa mawanka wa gadi juma'u ta yi a haɗa tsakanin ruwayoyin nan da suke daban-daban cewa sashen mutum goma sha biyu wani a cikin su yana cikin sarata wasu kuma suna daga masu kamun kifi wasu suna daga mawanka wasu kuma suna daga marina ko ya sa ba irin wanda babu a cikin suka ce amanna billahi eh imani da Allah saddaqana mun gaskata da Allah wa shad ka tabbata ka shaida ya isa ya annabin Allah isa bi anna muslimin da cewa mu masu miƙa lamarin mu ne da Allah masu yarda ne da Allah mun yarda da da Allah ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الوسيلة فاكتبنا مع الشاهدين ربنا يا أبنجدنا آمنا حقيقة من من بعد الزكية بما أنزلت هذا أبنى فوق من الإنجيل ودق إنجيلا واتبعنا الرسول من دون المنزولات إيسا شيني النبي إيسا وكتبنا مع الشاهدين كلمة مستعرضة وإن سك شهدا laka suka shaida gare ta wani hadaniyarsu da kaɗaita wani rasulika suka shaida kuma da manzanta da sirri da gaskiya a ayin da wasu gina ai masu kaɗaita Allah mutlakar ko a ina awon da zuna farar ta farko wanda kafofi za su bi shahadatu da cewa za su shaida a kan sauran al'ummu وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أوكي. shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ummatu da al'ummarsa domin za su shaida ga manzanni da tarmidi da isar da aiki za su iya wato za su shaida kuma ga al'ummu cewa sun karyata manzannin da Allah ya aiko musu قال تعالى بين تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا أي كفار بني إسرائيل كفر بني إسرائيل في ماكر wal hadi'atu shine yaudara wal zalim la la yudani da bayyana sabanin abin da aka koyi sun yi nakirci da isa da annabi isa in wakkalu bihi yanda suka wakkala da shi nan ya tafi ne wanda zai kashe shi biyu na tan kisan illa kuwa kisan da ba zai samu taimako ba wato ne gina an yi huda a rajul a yaudari mutum ta yi saba bihi a tafi da shi ila mai ri'is zuwa waje na rahu a hadin duhu da ba wanda zai gan shi wani kusan a kashe shi da shi ake kira dina shi ne sassan dina a yanzu wani mutum a ja shi wajen da ba wanda zai gani ba wanda zai taimaka masa a kashe shi to a zama karalla Allah ya musu sakayya ja za ya musu sakayya alama kalin da sai wannan na fi ci na su ala ahli isa ne suka bayyana a zuciyarsu cewa za su kama annabi isa ta inda bai zata ba bai tsammata ba shi na Allah ya musu sakayya bisa haka ya rike su ya kama su ta inda ba su zata ba ba su tsammata ba a wa abuhu ba ya makici da ya saka musu bihin da su ya sakayya da musu an alƙasha maha isa ita iya kama da annabi isa alaman ƙasa da ƙasa yanzu sai wanda ya zo da nufin ya kashe annabi isa فقتلوه ستكشش ويرفع عيسى الى السماء ورفع عيسى وبنجي بيت النبي عيسى الى السماء الا يا جماعه اي عند دون الجماعه اتكي سوره النساء بل رفعه الله اليه بل رفعه الله اليه اهل السنه دي sun tafi a kan cewa annabi isa yana nan da rai allah ya ɗauke shi ne da ransa zuwa sama an samu wasu bautattu da suke kudurce cewa wai a'a ai annabi isa ya mutu to wannan aqida ce da yake ba ta ahlus sunnati ba ahlus sunnati duk sun tafi akan cewa annabi isa Allah ya dauke shi zuwa sama to yasa da yawa daga malamai sun haka to ijma'i cewa an ɗauki annabi isa zuwa sama magana ce wadda yake ahlus sunnati duk sun yi ijma'i akai an samu wasu wanda suka san ɗari daga addinin musulunci kamar ahmadiyawa wanda suke da'awar cewa annabi isa ya mutu suke da'awar mutuwarsa amma dai ahlus sunnati su ba akan haka aqida su take ba to hasil zalika hasilin wannan cewa su ba wannan yahudawan yayin da suka haɗu don bisa cewa su kashe annabi isa mala'ika jibril ya zo ga annabi isa ya sami annabi isa a wani waje isa kafa yi furgatu da yake akwai kafa a rufin wannan wajen sarrafa a ya ɗauka annabi isa daga wannan kafar zuwa sama malikul yahudu sarkin yahudawa ya umarci wani mutum sunan mutumin ɗaɗayanus da shiga wajen annabi isa ya kashe shi in ya so ya kashe shi yayin da ya shiga bai same shi ba sai ya fito don ya ba su labari cewa wanda aka tura ya duba baya nan alhali ubangiji ya san ya sanya masa kama da annabi isa sai zama da in ka gan shi kama ka ga annabi isa yayin da suka gan shi suka wuce annabi isa ne suka kashe shi suka shiga kuma suna bincike ina isa ba same shi ba sannan suke cewa ko suka shiga suna bincike ga abokin nan nasu da suka tura domin annabi isa to ba same shi ba sai suka ce to da wanda wanda muka kashe isa ne to ina abokin ina abokin tafiyar idan kuma abokin mu ne muka kashe to ina annabi isa wannan ya jawo fada ne tsanani a tsakanin su a wallahu hayri ma ke ubangiji shi ne mafificin mai sakayya da duk wanda yake zai makirci a alamuhun bihi ya fi sanin yadda ake makirci ai a tsawon masara mafi ƙarfin su a rufe ya yi shagalu da ala isa ne da rai lahun ne hasiyar ya fi su inda allah yake da ikon sadar da turuwa gare su ta inda ba su tsammata ba ba su yata ba kamar yadda su suka koyi haka ɗin za su yi haka ɗin da annabi isa to a kwaɗe wannan uskul fatuna isbana الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم أرجئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
إذ قال الله إلى عند الله سبحانه وتعالى يا عيسى يا عيسى إني متوفيك حقيقة لي ويترفك in kilifa an samu saɓani su tawafi a cikin ne ake kira tawafi da kila wasu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi da shi yuballi buka zai isar da kai al'amala burinka bi an tabliga umaraka shi ne ka kai iyaka rayuwar da aka ɗeba ma duka mani da cikarsa wala ta mutu wala ta mutu bayan da za a ce ka mutu ta fuskar cewa wani ya kashe ka a'a mutuwar ka za ta zo ne daga wajen Allah wasu ka ce abin da ake nufi da tawakkul bacci farfiya ila sama'i ai an ɗauke annabi isa an yi sama da shi alhali yana cikin bacci Iji abu shi yasa ba wata tsorata ko firgita da ta abu gare shi inda yana cikin bacci wasu suka ce abin da ake nufi da shi ni mai karɓar ranka ne tsari ne ne haka mai karɓar ranka ba a cewa wannan ya hukunta cewa wai annabi isa zai mutu kafin daga shi zuwa sama domin amsar da za a bayar a nan shi ne ita wawu tartibin ba ta hukunta tartibi ba ta hukunta ta'aqibi wanda sayyidi yake faɗa a alfiyarsa ta nahawu min ibnati jam'u ladal basariya alwawu la tartibi law aw la iya shi yasa maganar bisa ta dalili ne da tahiri wasu ma'ana wasu ma'anar abinda ake nufi da maganar ilayya ni zan ɗauko ka zuwa gare ni wato zuwa sama na zai karɓi ranka kuma bayan nan abinda ake nufi da faɗa masa wannan magana shi ne a masa albishir cewa Allah zai tsorar da shi daga shirin Yahudawa cewa za a ɗaga shi zuwa sama ka sani cewa baki ɗayan annabawa wanda aka umarce su da siyaki kafirai abubuwan karewa ne daga a ce an kashe su bayan da zai annabin da Allah ya ce yaƙi a ce an kashe shi yasa ba su siya ga annabi isa ni marbi ne amma da ba abarce shi da yaƙi ba to ba abin da zai hana daga a ce kafirai sun samu kashe shi domin shi an umarce shi da ya haƙuri wannan kuwa kamar da ya afu da annabi isa don da annabi zakariya kamar da afu da annabi zakariya yayin da suka wato yanke shi da zarto yana cikin bishiya suka yanke shi da zarto yana cikin bishiya saboda annabi zakariya ba a umarce shi da yaƙi ba wala su isa ilayya zan ɗago ka zuwa gare ni min duniya daga duniya in gairi mai kyau ba tare da ta mutu ba ba tare da ta mutu ba shi yasa ta kai dai akan fice shi akan gara karɓar rai ba sai na mutuwa ba wanda wani mawaƙi yake faɗa tabaraka man tawaffaqu bilayli wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari tabaraka man tawaffaqu idan ne mutu karɓar rai lokacin da za ku bacci da daddare yaran wajira ko yana sana kuma da duk abin da kuke aikatawa bin nahari a yi ne ku ku tabaraka ta'azama sha'anu yana da sayago na wani ɗan hirika zan ɗauke ka daga duniya ba tare da mutuwa ba wani ɗan hirika zan ɗauke ka niyan ladina kafaru duk irika zan nesanta ka daga waɗanda suka kafirai zai nesanta ka daga waɗanda suka kafirai wa zai mazo na taba uka zai sanya waɗanda suka bi ka ya abduka wanda suka shuka wanta sami laka suka ce su mabiyanka ne to zai sanya su fa ita da ɗin muhammadin adam in kuma bayan cewa da suka yi suna ka ne suka dawo suka gaskata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ahabbu suka so manzo ko kuwa zama sun mutu matan kafin a ce an aiko shi to wannan ɗaukaka ya cika gare su duniya da lahira duniyar su da lahira idan ko ba su gaskata ba da annabi sallallahu alaihi wasallama ba su so shi ba to sun samu duniyar da wanda duk yake shi ne annabi isa ne sai Allah ya ba shi duniya sai Allah ya ba shi wani abu na mulkin duniya to gama da mutu da ya rasu mun halal amma dai in ba su gaskata da annabi ba su ba su da rabo a lahira annasara wanda suke nasara su ne masu bin annabi isa masu cewa su suna bin annabi isa lahum izin fi dunya lalle za su samu ɗaukaka za su samu buwaya a rayuwar duniya wa sanqanatu za su samu shugabanci alal yahudi akan yahudawa ila mujahidin zuwa ranar alkiyama yanzu da ya zama abin yake biyawa kuma ya zama yahudawa ne kusan suke sarrafa nasara to alama ce ta kusancin tashin alkiyama shi yasa ya gano yahudawan ne kuma suka dawo da hankali da hankali suke biya nasara suke biya nasara su tsara musu ya za a ya za a tafi da duniya ya za a tafi da komai da duniya to waza in ya zai sanya wa'anda suka yi ta daga laguna ta kalli da shi wanda suka kafirai duka wanda suka kafirce da kai ai wani yahudu shi ne yahudawa يعانينهم ناس ɗaukaka a kansu bil hujjati ta fuskar hujja wa sayfi da takobi da takobi fa huwa izni wannan ɗaukaka da aka bayar da nasara ɗaukaka ce bisa yahudawa su kadai ba wai akan kowa ba matuƙar dai nasarar suna nan kafirai wannan kuwa yadda abin yake ya cewa lamarin da sha'anin ya yana ubangiji ya dauki annabi isa wadda ya fuskanta su gida uku wasu a cikin suka ce mai allah ne ya gawo a cikin kira annabi isa ya allah ne sannan sa'i da ila sama ya hau zuwa sama su ake kira ya aƙobiyawa wasu kuma suka ce a ɗan allah ne ya zo cikin mu sannan Allah ya ɗaukaka ɗansa zuwa gare shi su ne wasu turawa wasu kuma su ce abu ya kasance a cikin muhalin kasancewarsa bawan Allah manzon Allah sannan Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi wannan ƙungiyar wannan ɓangaren hudar musulmi na su ne musulmi alkafiratani sai jama'in nan guda biyu taimaki juna a kan yaƙi da su musulmin har suka ga bayan suka kashe su yin da musulunci bai gushe ba yana a shafe da isa muhammadu har sai da aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to a sunna ilayya narji'ukum sannan makomako zuwa layi da kan zuwa ranar alƙiyama sunna ilayya narji'ukum sannan makomako zuwa gare ni zuwa gare ni kitab wannan magana ce ake nuna ne ila halitta ce gaba ki dai halitta dai halitta makomako zuwa ga Allah ne ba ku bayyana zai yi kunci tsakanin ku ya kuma kun mun ta telefon a sai abin da kasance kuna sabani a cikin ka من أمر الدين يبقى لنا من الدين فأما الذين أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أما دي وإن ليت سنك أفريكا تفسير تفسير لذا أي لما يقول أمر الناس إليه في الآخرة garin da lamarin mutane zai koma zuwa gare shi a lafiya wayanda dai suka kafirai ko ko azrun Allah ya ce sai azaba azaba shadida azaba mai tsanani fi duniya tun a duniya ma da fatin ta fuskar a kashe su wasabi a riba ce ta yanzu zai ta a saka jiya a kai wala hira kuma in musu azaba azaba mai tsanani a lahira bin nari ta fuskar sa su a wuta kuma in an sa su a wuta ba maganar fita wa ba na min nasirin ba su da wanda ya isa ya tare su daga azabar Allah ba ni ƙone min wanda za su tare su daga azabar Allah وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا أما وإن بيت في إيمانه وعملوا الصالحات كما سكتا أيها لكنسي فليوفيهم أجورهم ويجي يسير دامس كامس لا دنسي wata ƙira'a kuma ta yi wa fihimu ujura da kira'o'in da ya sabbiyoyi wallahu la yuhibbu zalimin ubangiji bai san azzalimai ayu ajiru ayu ne musu azaba ruya an ruwaito anna allah ta wani tabaraka wa ta'ala arsala ilai sahabata ya yi ko girgije da annabi isa farfa'at ta daga shi sama uwarsa ta kama jikinsa ko ta kama tufafinsa ta sa kuka a fece da ita hakika alkiyama a za su haɗa mu za su haɗa mu ranar alkiyama ke shiru ran alkiyama za mu haɗu an ce an ɗaga shi ne da mafi kadari domin wato ilam ta sani annahu ba'ada rafi'i bi sab'ati ayyamin ba cewa bayan an ɗauke annabi isa zuwa sama da kwana bakwai ƙalin lahu lahu sai allah ya ce da shi sauko wajen mahaifiyar kamar yau lam yarfi alaika ahadun buka'aha domin ba a taɓa samun uwa da ta yi kukan rabuwa da ɗanta ba irin yadda maryam ta yi kukan rabuwa da kai daya bai bakin ciki ba gare ka irin bakin cikin da ba samu wani da ya bakin cikin rabuwa da ɗa ba irin bakin cikin da maryam ta na rabuwa da ɗanta sannan kuma lalle ka tara hawariyawa babu sahu ka yaɗa su a duniya don su zama sun kiran mutane zuwa ga Allah sai ubangiji ya sauko da annabi isa hawariyawa kada a wajensa ya yaɗa su a duniya yayin da hawariyawa suka waye gari kowane ɗaya daga cikin su sai zama yana iya magana gudun da kuma asalin isa ne da lugha wanda annabi isa ya aika shi zuwa gare shi idan ka san wannan faɗau ne hun faɗin mai tafsirin mu da ya ce ta Allah kai da hun uwarsa ta riƙe shi محمود زاد الكيش ليه أنس قال هذا السعود الثاني بس ولا هو النبي idan ba haka ba ai hawan da shi da aka yi da farko ita kanta ba ta san wannan ba haka nan ma sauran mabiyansa ba san da haka ba wa amma الذين آمنوا وأتوا أنت وأتوا تسافوا كابس ربوا دشي ajiye haka ya abu ne a lailatul qadari in kunta in kace illa lailatul qadari ai ta lailatul qadari ne sai sai da ummata da ga abinda Allah ya tabbata annabi wannan al'ummar da shi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ido ba sai a baka amsa yin hasa'ita hazin ummata cewa abin da yake aiki bai wannan al'ummar da shi farin ruha shi ne farin da take cikin lailatul qadari dangane da cewa ta fi wata dubu da kuma zama wata mala'iku na sakkowa a cikinta tun da gama duwar rana ya haɗu zuwa fitowa alfujar da kuma zama wa addu'a a cikinta a ba amsawa ce za a amsa da ainihin abin da ba wa ne ba kimi ta hafi na umarni sari da haka bai kore a ce akwai da nufin ɗanar ba al'ummin da suka gabata lakin sai dai ta da nufin ɗanar ɗin da take a cikin al'ummin da suka gabata ba da wannan fifikon ba da al'umma muhammadiyya su samu a lailatul qadari to da baitul maqdis haka dai ko ya faru a baitul maqdis wannan salatu wa salatu wa salatu yana da shekaru talatin da uku ai wa alaihi bisa wannan kaunin an ce shi an ba shi annabta ne tun daga sanda aka haife shi wasu suka ce a yana ɗan shekara talatin kai bayan dai duk wannan maganar maganar nan da mai tafsirin mu ya faɗa da magana ce mai rauni a abin da ya shi kansa ya bar wannan magana domin sanda shi su ya rubuta wannan littafin yana ɗan shekaru ishirin da ɗaya bayan ya rayu shekaru arba'in da ɗaya yasa daga baya ya dawo daga wannan magana to kamar da shugaba mai da burkani ya faɗa a shirin mawahibin na duniya magana da take gaskiya wanda manyan malamai suka dogara da ita cewa shi annabi isa ba ɗauke shi zuwa sama ba sai ko bayan ya kai shekaru ɗari da ishirin annabta ta zo masa bisa yana ɗan shekara arba'in kamar sauran annabawa ya umura ummuhu an raya uwarsa lokacin ita ko ita ya umuru ummuhu shekarun mahaifiyarsa yi mai rufe a lokacin da aka ɗauke shi sama bisa ƙone na farko wanda nufi shi da ya kawo tana yan shekaru arba'in da shida ta rayu bayan an ɗauke annabi isa shiru da shekaru shida sai zama baki ɗaya rayuwarta a duniya shekaru hamsin da biyu amma bisa ƙauni na biyu shekarun mahaifiyar annabi isa lokacin da aka ɗauke annabi isa zuwa sama tana yan shekaru ɗari da talatin da tara ne ka sani cewa shi annabi isa lokacin da aka kai shi sama ubangiji ya tafi da shi tufafi na haske ya zabe masa sha'awar abinci ko abin sha ko bacci aka sanya masa fuka-fuki da yake tashi da fuka-fuki a kamar mala'iku ta hau fiye kuma shi tafiyar sa ɗaya da mala'iku a yanzu zaman da yake tafiyar sa ɗaya da mala'iku wa shi ɗin da wuja da wasu tasirina na ta fi tara yi bayan ta shekaru shida yawan shahari da hajjibar su sun yi ko hadisa hadisin innahu cewa annabi isa yanzu zai sauko ƙasa ai alamar